لا شريك له وأشهد آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun littafi na riyadu salihin yau za mu tashi a darasinmu na hudu kenan ko? eh insha Allah darasi na hudu hadisi na biyar ke darasin ne na hudu karatu na hudu kenan eh hadisi kuma na biyar a da ba da ya ba yau wa an abi yazid ma'ar bin yazid من الأكرة رضي الله عنه هو وأبوه وجده صحابيون هذا هو صحابيكو شيني معا إيه بابا يزيد سنسى معا بن يزيد بن الأكرة dukkan su da shi da babansa da kakan shi sahabbai eh Allah kara musu yarda Ali yake cewa kana abi yazidun akrada da narira yatasaddaqu biha fa wadaha inda rajulin fil masjid فجئت فاكستها فأتيت ب... فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فكاسمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أكس يا مان رواه البخاري idan ba manta ba muna babin da yake magana kan niyya ko ikhlasun niyya da kuma halatto da niyya ne zaka duk wani aiki na addini da sai malam annawawi ya kawo wannan hadisi yake cewa daga wani sami suna baban yazid ma'al bin yazid da shi da babansa da hadisi sahabbai ne yake cewa babana yazid ya fidda dinare ko kace kudade ya bayar a masallaci ga wani mutum cewa ya raba wa mutane zakka ce ko sadaka ce suka ce dai malamai zakka ce ba mutane ba wani mutum shi ba wannan mutum ya ce gashi wannan kudin zakka ne ka raba dole cancanta ba zakka ka bashi sai bayar ya ce fajitu sai ni kuma na zo ko da tsadar zuwa ko sai ya bayar ta ga wani mutum fil masjidi a masallaci fajitu sai na zo wurin mutumin in ji shi ma'an dan yanzu da inkira fa kasuha in ma na karɓo nan zakkar ana raba mutane da yazo sai aka bashi in ma shi mutumin ko ya san cewa wannan dan wanda ba da dukiyar ne shi ma sai ba shi ko kuma ganin cewa wannan wannan dan shi ma cancanta ba shi zakka duk da cewa babansa ne fita zakkar amma sai aka ba shi sai tafi gida da ya je sai nuna baban kuma wannan kuɗi ba babansa ai ga zakka na karɓa masallaci a gunwa na kaza ko a guri kaza baban kuma san shi shi ya ba da kuɗin araba mutane shi ba da zakar arba mutane daga sai ce wallahi na rutse da Allah ma iyyaka aratu ai ban yi nufin a baka ba mana a wanda ne kamata a raba zakka ni ban ci a raba da kai ba da haka ni aniyata babu ka da sahan bada wannan kudin da bada kenan mai nufin sa ya dawo da kudin ko ya maida wannan mutumin kudin ya ba wani wanda ba dan nashi ba fa kasamtuhu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa shi ɗan sai ya kai ƙarar babansa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane yana buƙatar kuɗi ya karɓo kuɗi ya za ka nuna babansa ga ya samu kuɗi zakka an bani a masallaci abin ya ce a zakkan nan kai ba za ka ci ba dole ka mayar da ita duk wani uzurin sa da yake so zai da kuɗi za ka yanzu ya zai ga manzan Allah na raye duk duniya a lokacin kana musulunci kana madina waye shugaba da kake masa kara sai manzon Allah sai kai kuka sai ya manzon Allah ga abin da baba na yi na karɓo kuɗi a masallaci ne zakka na kawo gida ya ce wai shi bai niyyar haddani a cikin masu karɓar kuɗin ba da haka yanzu ne ya kamata a yi kenan ba ni ba zan karɓi kuɗin ba ko kuma ya za a yi sai ake jiran hukunci daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah ce lakama lawaita ya yaji ya kai yazidu niyyar da kai naka ba da zakka Allah zai ba ka ladanka ba dai da haka sabon Allah ba to Allah ya karba yakinka ya zai ba ka kuma ladanka walaka ma akasa ya mai kai kuma da ka karbi zakkar kai ke kudin da kashe kayanka kai uzurinka ina fata an gane suka ce wannan hadisin ya nuna cewa da niyyar ka ne ake ba hukunci akan addini shine ma'anar innamal a'malu binniyati wa inna ma li kulli imri'in ma nawa niyyarka da kai da ita Allah zai hukunci a gurin baka sakamako da niyyar abin da kai in niyyar kyakkyawa kai dan Allah sai Allah ya baka lada suka ta karkashin wannan ka fidda zakka za ka ba wa mutane sai wala Allah ko ka biyo cikin dare ko ka je ta unguwar da ba a san ka ba baka san su ba su ma gajiyayyu ne ko ka tafi asibiti kake rarraba mutane zakkarka dan su uzi da magani da sauransu ko sai ka samu wani da ka bashi mai kuɗi ne ya je kama kuɗi haka yi bai su zakka ba amma sai ka bashi to yaya zakarka suka tayi domin kai niyyar ta yi zakka dan Allah kuma Allah ya gani kuma ka yi shi kuma da ya karba duk da ya fi karfin da sai karba wannan ko ba ruwa zakka dadan ka ya ji abun Allah yasa musulunci akwai daɗi na fata an gane niyyar ka kullum da ta Allah ke maka hukunci zaka ce ya kai yazidu niyyar da kai ta kai zakka Allah baka lada to Allah zai baka ladanka kai kuma ma an ga karɓi wannan kuɗin ka je ka riƙe dukiya kai uzurinka suka je karkashin wannan ya halatta kuma uba ya ba wa ɗansa zakka uba ya ba wa ɗansa zakka ya halatta matuƙar ɗan ina cin masu cin zakka ɗanka ne da ka haife shi yanzu yana cin fama na shan yanayi ko ina shan kebul sosai ma kuwa ɗan ka bai zakka na ba ta gari ɗan ka bai zakka gashi ɗanka ne nema ma sun tuwo a gidanka amma na buƙatar kuɗi zai yi jari ko ana bin shi bashi ya taro wasu wasu abubuwa ana bin shi bashi za a walakantar da shi za ka mutuncinsa za a masa kaza da kaza kai kuma zan lokacin ka fi da zakka to ya halatta ka bashi wannan zakkar ɗanka da ka haifa wanda ba a ba zakka mahaifanka ana fata an gane ko matarka yawwa amma ɗanka za ka bashi zakka suka ce kuma ƙarƙashin wannan kada kuma ka bayar zakar dan ka kiciyar da shi dan ka tsara da wani haƙƙi na wajibi da yake kanka sai ka bari in bashi zakka ko in tun kuɗa shi to musulunci ba san wannan abin da kake man naƙi zakka saka bada bashi zakkar kuma ka bashi musamman ya shiga cikin wani walagigi ko kuma da kai ta bashi jari yana kakkashewa da sauransu ba ana yi ba to saka dauka shi to ga wannan zakka ce ka je ka jarin ka shikenan in ya rike ya yi ma ya cinye ba damuwa ladan ka ya tabbata ko suka ce anan ka samu lada maliki biyu saboda hadisi da aka samu na kisar Abdullahi bin Mas'ud da matarsa Zainab mazala yayi wa'azi akan ayi sadaka ita kuma tana kasuwanci a cikin gida Allah ba ta kuma jari mai yawa ba kuma ta ba su ba cikin gida ta kasuwanci ai ko su da yawa ai a shekarun ba can can ma diyon ta je na ai masu kasuwanci a cikin gida ne ai sun je maka sun yi gidaje sun yi abubuwa kuma suna kasuwanci a cikin gidansu kowa da ba sa fita irin wani ce ta ma tana da dukiyarta ya tafar da kuɗi za ta ba ta sai shi mijinta ya ce za sai ki bani tun da shi talaka za yi mai masaud ta ce ah ya kuma zan baka zaka kai mijina ya ce eh mana ki ba mu zakar wannan kuɗin da ni da ƴaƴana ya wannan a wannan gatsin na kakara maka Allah ba zan gane shi ba bari mu je kotun duniya da lahira ta rawarware mana haka da gurin mu zalla ga abin da miji na faɗa ya ce a mijin ki ya fi ta gaskiya ɗauki wannan kuɗin ki bashi da shi da ƴaƴanki sai zan kin samu lada ma linki biyu kin yi zakka kuma kin yi sada zumunci ka taimaki na kusa da kai ƴan uwanka ladanka ya fi ka ba wanda ba ɗan uwanka ba na ba ta gane tun da haka ne kar kuna ganin laifin masu kuɗi da suke ba ƴan uwansu zakka suna kan daidai kenan eh ba da zakar ba sa ba ‘yan nasu ba to Allah sauki ita kuma zakka tana da wani abu daya idan ba ka yin ta ka shiga uku ka taro musifa ai saboda kudin Allah ne kudin Allah ne Allah ya samu dace to ga nuna manta muhimmancin niyya za ka yi niyya ka yi wani aiki sai zan to abin da ka nufata ba shi ya tabbata ba to tunda niyyar ka mai kyau ce ga abin da ka nufata sai Allah saka maka niyyar shi kenan shine muhimmancin niyyar yin abu dan Allah kaga ba ya niyya ba dan sa bane amma dan sai karba zalla ku hukunci cewa wannan abin da kai ya tabbata dan ya ya rike kudin ya kashe uzurin sa kai kuma ka samu ladan ka to shine muhimmancin niyya a cikin addini ko da aka haga su da dama ana samun wani abu akan niyya wata rana da jimma aka tambayi wani malamin mu cewa mutum ne yana aure da matarsa sai suna wani zaman su a gida lafiya ko suna wasa ne ko me sai rike hannunta kada sai masa ka sake ni na ba ta kuna ganewa sai ce na sake ki ya sai ciga ta hannunta haka ya rike wajen sai ciga ba ta tafi cewa ya sake ta to kaga a nan shi ba ne sake ba za ka sake bai tabbata ba ba magana sake kawai ne sake abdurrahman bin aw fil janna cewa akwai kuma sa'id bin zaid da masu goma ne jazakumullahu khairan to ga wanda kamata a ce kowa ya san su kuma ya karanta da ya'yansa ko amma na ga yanzu malaman islamiyya suna yin dabara suna karanta yara ma a waƙe eh to haka da daɗi wannan abin sosai to shi yana daga cikin waɗanda aka musu albishirin aljanna da ransu sa'ad bin abi wa qasim haka ne ko shine ba eh nan yace kala yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amatul wada manzon Allah ya zo ya duba ni a sanda aka yi abin nan rasul wada hajin da manzan Allah ya yi daga shi bai ƙara komawa maka ba ya rasu ina fata an gane to sai an je aikin hajin kuma sai fara rashin lafiya shi a garin makka sa'ad bin abi waqas gashi mun karanta cewa dama ba quraishi ne dan makka ne hijira ya tafi madina ina fata an gane yanzu kuma an zo makka da niyyar ayi aikin haji sai kama da jinya mai tsanani yana kwance a masaukinsa sai manzon Allah ya kai mar dubiya dan ya duba shi wani sunar manzon Allah gabi min alwaja'i ma tara ya ce manzon Allah kana je garin jikin nan nawa ya yi tsanani mana wannan jiyartawa ta yi tsanani a gona mai yiwa zan mutu yana so tafi manzon Allah wata babbar magana ce yana ji a rai cewa wala Allah dinyan nan ba zai tashi ba ina ba tare da mai gado sai ya ta kwaya daya a fata saddaku bi tulusayyi mali ya manzon Allah to kan wannan hukunci zan iya rubutu ke ta kashi uku in ɗauki kashi biyu in bayar sadaka sai zan to kashi ɗaya ya bari kun gane abin da yake nufi ya kenan ya halatta yi wasiti inda yana je kamar wala Allah zai rasu ba shi kuma da mai gado sai ƙasa ƙwaya ɗaya to zai iya raba dukiyar kashi uku misali kuɗinsa miliyan talatin ne sai ɗauki miliyan ashirin ya sadakar ya bar miliyan goma hakan ya halatta a ga su sahabbai ba sa yin abu sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi da ba za kallafa ma kai ma ɗinka na musulmi duk wani abu karka yadda ka yi shi har sai ka san hukumar lahiki in baka sani ba wa ya tsalal ulama ina fata an gane sai manzo Allah ke cewa la yace a'a ba za a yi haka ba fa qultu sai na ce to ya manzo Allah fashadaru to rabi fa tunda yanzu ba za a yi in raba ta gida uku in dauki kashi biyu in bayar ba to ya yi in raba ta gida biyu haga ai da ke da ko a raba ta gida biyu a ba da rabi a bar rabi miliyan ɗari ne ya ba da miliyan hamsin sadaka ya bar miliyan hamsin ya ta haka zai yi faƙalala wala ce a ultu fasulusu to ya manzan Allah sulusi fa a raba ta gida uku dukiyar sai a bar kashi biyu a ɗauki kashi ɗaya a sadakar ya halatta a yi haka ya manzan Allah ƙala suna ta asulusu fasulusu kasiru sulusi ɗaya bisa uku ka shi ma fa da yawa fa ina fata an gane mana sulusin ma ya yi yawa kan wannan magana suka ce malamai daga cikin akwai abdullahi bin abbas akwai bin mas'ud yake cewa to akan wannan in za ka yi wasici a dukiyarka to sai kai sai kai akan rubu mana mutum ya zo zai rasu ina rashin lafiya to ya halatta ya bada ɗaya bisa hudun dukiyarsa abin da ya mallaka miliyan hudu ce ko kamar yanzu miliyan hudu a najeriya ai ta gaba wani kudin a zo a gani ba ce saboda ba shi da quality kudin nama an kashe shi a za ne kudi ne mai yawa amma yanzu ka tashi yin uzuri ba wani kudi za ka yi daga abin ya zama wani iri da gargara ka samu wani gida ka samu ka ce a haka to suka ce idan kudin mutum kaɗan ne ya zo zai rasu to ga halatta ya wasu shi ya baro magadan ya su kudin shi ne abin da ya kamata amma mutum ne mai tarin kudi da yawa kudi ne mai yawa to yanzu kamar nauke na Najeriya miliyan ɗari miliyan ɗari biyu ko ya miliyan ɗari ko ba ga irin wannan to babu laifi amma to ya za a dangata da yadda yake da shi ya dangata da yadda yake da shi ana raba gado kaga an zana maganar naira ka za ga shi nan dai ko ya ce to zan iya bada ɗaya bisa uku ba za ki cewa kashi ɗaya bisa uku ba fa mai yawa ne au kabirun ko ma cewa wata ruwaya kai akwai yawa fa shi ma ya yi yawa ma'ana maza Allah ya jinjina abin daga suka ce malamai to baya halatta ka yi ɗaya bisa uku tunda har Allah ya jinjina maganar to ka yi ɗaya bisa uku akwai masu gani ma ka yi ɗaya bisa shida ya danganta ne in kuɗin ba da mai yawa ba ne ko kai wata cin ba za a yadda ba saboda in ka zo mutuwa kudin da kake mallaka ba duka bane naka aga naka ne ko yanzu kana da lafiya kalau kudin ka ne zaka yi cewa duk kasa da kan ka gana ma ba mai cewa kala kudin ka ne amma in ka zo gargaran mutuwa to in ka ce ka sadakar to ba za a yadda ba a shirarar manzon Allah saboda kana so koyo magadan ka bakin ciki na fata an gane da yawa daga masu tara kuɗaɗe in suka zo mutuwa suna yin nadama na tara dukiyarsu da yawansu kuma da damar shi ne suna jin haushin su bar wa 'ya'yansu da matan su gada saboda alaƙar su da yaya da matan ba mai kyau ba ce sun sani 'ya'yan maƙiyansu ne sun sani matan maƙiyansu ne suna jin bakin ciki yanzu a ce kuma ya mutu shi ada bai ci ba bai sha ba bai yi sadaka ba bai je umara ba bai ba mota mai zaƙi ba gashi a cikin dukun dukun kuma zai mutu bar wasu kudade sai da wani haushi ya kama shi kuma to yanzu yi yanzu ba ni bai sai hana ba mutuwa ga mutuwa ga ba shi sa wallahi ka yi amfani da rayuwarka da damarka ka gina lahirarka kana jin daɗin ka lafiya kalau yanzu ka samu kuɗi to kullum ka samu kuɗi ka tuno me za ka shuka a lahira a ƙarshen wata ne a ƙarshen shekara ne kana yi wa kanka dai investment na lahirarka don ita ce tabbas na fata an gane to amma ka zo mutuwa ka ce ka ba da kuɗi a ce a ba a yadda ba shari'a ba ta yadda ba ko ka ba mutum kuɗi ka zo mutuwa gargara ka ɗauki kuɗin ka ba shi in ka mutu ɓacewa za a yi ya ɓace a raba magana na fata gari to shi ne ya ce ina muke au kabir in naka tsara masa bayani don ya fahimci mahimmancin dukiya ɗin ma wa iyalinsu ya ce in naka lalle kai an tadara warasarka a gani ya a hairun yana tadarahun alatan da ta kafunan nan ka bar ‘ya'yanka magadanka ka bar musu wani kuɗi su gada su yi rayuwa mai daɗi cikin mutunci ai ya fi daraja kan ka bar su talakawa suna roƙon mutane yanzu ka mutu yau kuma gobe ɗan ka tafi roƙo saboda ba komai ba wani abu da ka bari ba abin da ya gada a gun ubansa ba komai zai wani tuno ka yi wani ma wani addu'a man kawasa? zai wahala ma tunda shi tunda ka yafe ma wahala yake wace kabar magadanka da wani abu a hannunsu ai shi ya fi alkhairi a kan kabar su tsallakawa ba komai ga kudin kana da shi da ce ba karshi na gar sauki sama kana da shi sai kuma ka kwashe idan mugunta ka je ka ɓoye ko ka ba waɗansu daban su kuma ka mutu za ka zo ba ka da komai ba a samu ba washe gari jibu kuma wata daya sun fara roƙo sun fara maula babin da ya ci ma babin da ya ci sana'a sai dai koma leburanci ya koma kaza ya haka dai bige bigen rayuwa ne to haka wannan ba haka aka so ba in dai har Allah ya ka samu kuɗi to ka bar musu su gada shi ya fi alkhairi akan ka bar su ba su da komai amma idan kai ma Allah bai tara maka ba don haka babu wani abu ta da hankali a ciki saboda kowa iya rabe gidansa a duniya ina fata an gane ya zoshe fa alkhairi akan ka basu suna roƙon mutane ya ce wa innaka kuma ka sani lalle kai lan tumfik nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta alaiha ka sani fa duk wata ciyarwa da kai a duniya duk wani kuɗi da ka bayar sadaka ko kyauta ko ka dafa abinci ko ka ba mutum ya sai wani abu ya ci ko ya sha in dai kai ne dan neman yardar Allah to ujirta alaiha ya Allah ba kalada na fata an gane duk wani abu da za ka yi na sadaka na taimakon mutane ci abinci in dai dan Allah ka yi to Allah sai ya baka lada ba za ka yi shi a banza ba kenan yace hatta mata dalu fi fi mar'atika kai hatta abin da kake sakawa a bakin matarka ma'ana suka ce malamai a wannan fasara ce guda biyu imma kai kake siyo abinci a gidanka ko a siyo abinci a dafa kowa ci da hannunsa ya sa a bakinsa da hannun shi to kin da kake siyo abincin kamar kai ne ka samar abincin a bakin sa yace matarka ta dafa abinci ba ta wata cikanta ba to kamar kai ne kake saka mata a bakin ta wasu kuma suka ce a wata ran ka ku zauna kuna soyayya sai ka dauko su ka saka mata a bakin ya halatta shikenan ka samu lada da kake kallo da ah mu nan ba mu haka ko to ala yi halin ne za a gama cewa hatta abin da iyalinka suke ci to shi ma sadaka ce a masharɗin guda ɗaya in ka yi nufin cewa Allah ba ka lada haga wannan kwantar da hankali ne ga mazaje masu yin cefane babban abin da yake nake jin ma maza zafi a yanzu ko tun dama amma arewacin Najeriya cikin Hausa Fulani shine magana akan cefane duk magidanci ka taba shi zai ba korafin cefane har ma ka sama kirari cefane a yi ka ka dawo ba ka gita masa ba ko in ka zo cikin samari kuma a sai maka sofa a ƙara gudun ya aro eh waye da sauransu kana jin abin kamar kana wani aikin wahala ne to bakin wahala bane bakin banza bane ibada kake yi amma haraɗin shi ne ka sa a ranka cewa don girman Allah kake to ga shi kenan duk wanda aka dafa abinci a gidansa aka ci abinci kana da mata kana da yaya ga almajirai ga makota ga bako ga wane ne banda ma Allah wa san masu iya cin abinci a gidansa aka dafa to ga shi duk magidanta tsara tarin lada mai yawa kenan amma sharaɗin ɗaya ne kayi niyyar hakan dan innamal a'malu wa innama likulli imri'in to shine wannan hadisi kaga daga yanzu sai ka rinka yin niyya a ranka cewa abin da kake kawa gidanka a ci kayi ne don neman yardar Allah to ga ba tsara a ci ko me aka bukata in dai kana da sukuni ka kawo sai ka tuna cewa Allah ba mu wani wani ka'ida guda daya game da siffar bayin Allah mai rahama in za su yi cefa ne ko za su dafa abin ta gidan su yace allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana zalika qawama ba sa yin kauro ba sa albazaranci kai masa kawo kayan abinci isasshe wanda za a iya ci a ƙoshi karkai musu ƙauro tun da gashi aikin lada ne duk noma ɗaya lada hake samu kaga wannan shine babbar daraja ma ta magidanci da kuma wanda ba shi da mata saboda shi ba ciyar da kuwa ƙarshen ta sai dai wani saurayin kuma shi ke ciyar da gidan nasu ma gaba gida a ga ma mai gida ne ko Allah ba mu ladan su Allah sa ko mu iya kuma daga yau ka daina zakin kefanin gidanka don mutane da sadaka ta aice kudin wani azaba ne wani wahala ne shi ya hana biyu kudi haka suke sarwai rana yi kudi ina ce fa ne wannan bakildar bala'i eh ka za ka za ka za ka ta bugo waya baban wance ba ka abinci ba to yar masifa ni ba ban samu ba haka wannan ba ba ba ba tarbiya ba to wa zai ba su in ba kai ba wayan zai ba su shi yasa Allah ya ce ma idan ba ka da sukunin hanyar neman kudi kar kai aure wanda shi ne musuluncin manzon Allah za ga hatta waɗansu malamin kana bibe su sai ka sa kafsa a irin wani wurin wai ga nan cewa wai waye ce sai kai sana'a da kai aure to waye ce kuma karki aure maka da sana'a ga manzon Allah an zo za ana neman mace ba zaura za a aure ta yace karki auruwa ne fa innahu su'ulukun la mana lahu fa salamun da da Allah yace su'ulukun in baka gane ba la mana lahu kuma hi bane sai ka samu sai kana da sana'a kana da sana'a za ka yi ɗaukar nauyin mace da ‘ya'ya da suka yi aure. Allah kuma ce, wal yasta fi filafina ne, hatta, to, ƙasar ƙarshen magana kenan, to sai ka tashi ka tara kuɗi, ka yi tattali, ka yi tanadi, sai ka yi auren ka lafiya ƙarshen da samun ka albarka, amma ba ka da sana'a, ba ka da cikakken na samun kuɗi kuma ka zo ka yi aure, wai ka tabbata, wai Allah ne mai shi da gida. Wannan ai ba tauhidi ba ne ai. Ka taɓa gani an yi ruwan shinkafa tun da aka aje ka? ha sai an je an shuka sai an je an yi bayi sai an yi kaza sai an yi kaza a kawo ta gidan ma sai an je an tashi an ga ta inji an nika tukun ta zama abinci kuma ka aka da ba ta kada ba ka yi bai ta ba sai an sa mai koya ji to kuma ma kuɗi ne dan haka dai sai mutum ya nema sai Allah ya bashi kuma sai sa masa albarka ala ayi halin di ka dauka cewa ciyar da iyalinka aikin ibada ne kuma sai Allah ya ma albarka sai kuma Allah ya gode maka kuma sai Allah ya kara maka arziki Allah ba mu iko yi ita to ka sani cewa hatta ciyar da iyalinka ma mata ka ta abinci a bakinta shi ma lada ce kala yanzu sa'ad hankalin sa kwanta sai kuma wata matsala kuma ta daban fa kala yace qultu da ciya manzon Allah ya rasulullah ya ma'akin Allah ukallahu bada sahabi yanzu kenan za ku tafi Madina ni a barna a Makka kawai zan mutu shikenan zan mutu a Makka kuma ga hijira nayi na bar maka garin mu ne yanzu da hijira ya rushe kina ya manzon Allah yana jiwa kansa tsoron kada ya mutu a maka tunda yayi hijira ya bar maka aiko ba mun karanta ba a tarihin manzon Allah cewa san da aka fatawa makka ya ciwa sahabbai suka rinka jin tsoro ƴan Madina ko zai zama su a garin su ne manzon Allah ya musu yace la har abada ai wannan abu na kan hijira ita maka an mata kin har abada dole a koma wajen tun Allah ce a zauna dan a samu cikakken dan hijira ko sai ka sai manzon Allah ni za a tafi a bar ni in zauna shi kenan in mutu a maka kenan sun zake kwantar masa da hankali ya ce ina miki yace qala innaka lan tuklaf yace ai ka sani ba wai za a barka bane ko ba an barka bane fa ta'amal amalan ko da an barka anan baka tafi maka Madina ba fa ta'amal amalan duk wani aiki da ka aikata tabtaji bihi wajh Allah kake da mangatar Allah illa ko izzata bihi darajatan to sai Allah ya kara ma daraja ko da za ka dara an barka a maka mu mun tafi Madina kai jinya ta ka tafiya to duk abin da kai na aikin ibada a nan to sai a baka lada irin yadda za a ba wanda ya hijira kuma mutum ya kitar abu da sai Allah ƙara maka daraja ina fata an gane wa rafa'atan kuma daga matsayinka wala allaka an tukallaf kace kai insha Allah ma ba za ma ka mutu yanzu ba Allah ku tabbata da hankali yace ba za ma ka mutu yanzu ba insha Allah ko yace hatta yanfadikal aqwamu har Allah zai raya ka har waɗansu mutane su amfana da rayuwarka wata durribikal akarun wasu kuma su sha wahala saboda rayuwarka da ake nufi da sa'ad ya warke yi kuma madina ya zama kwamandan yaƙi bayan manzan Allah ba aka tafi fitohi aka yi yaƙi aka ta ƙasashen romawa da farisa da shi ya bubbuɗe garuwa da a musulunci shi ne aka tura shi kwamanda yaƙi ƙasar aro yana zuwa wata wani gari ya samu kogi ya zo garin ruwa ya zo ga abokan gaba a gaba kuma sun janye jagaro sun tafi suke musu gwalo kenan ko in nan yasa azu kenan ko to yanzu kaman da rani mu zauna anan sai ruwa ya sai da rani ya ce ranin ne kai kogi Allah ne ya turo ka mu ma aikin Allah da manzon Allah nake hayya ya ta mu shiga da karfin imani to ta lafa da ruwan kankara kankara to ya kankara dutse yanzu kankara ka saka ta a ba sun yi ba ta daskare eh ta zandare ko suka saka suka wuce ko ba ka ta garin da yake sa'ad bin abi waqas kenan kaga Allah amfani ya sa rayuwarsa ta amfanar da mutane da yawa sannan ko me ya sa waɗansu shiga mai kamar ta sun rayuwa saboda shi ya shiga musu musulunci shiga ruwan su a kashe na kashewa a kuma kunta na kuntawa to kaga addu'ar da manzon Allah masa ta kama shi kenan yace Allahumma sai manzon Allah ya addu'a ce ya ubangiji Allah indil ya sahabi hijratuhum ya Allah ka cika wa sahabbai na hijrarsu ma'ana duk wanda ya hijira daga Makka ya je Madina Allah ka kitta mai hijirar sama da kar a samu wani abu zai mutu a maka ina fata an gane yau yace wala tarudduhum ala aqabihim ya Allah kar ka sa su yi ridda sabar musulunci ya musu addu'a ka tabbatu akan musulunci kaga wannan addu'ar kadai ta tabbatar maka da sabai ai na karshe ne ai addu'ar manzo Allah tana faduwa ne ba ta faduwa yace lakinnal ba'isa sa'ad bin khawla ya rufi lahu sallama ya ce sai dai akwai wani sahabi sa'ad bin kaula shi ya yi jinya da ya zo maka kuma sai da sa maka sai ne mazala ke tausaya masa yake nuna irin jimami da alhini na rasuwar da ya yi shi ma ya ja daga maka ne zuwa madina amma kuma ga shi yanzu ya zo ya rasa a maka duk da cewa niyyar aikin ta da ya yi tana nan abun Allah ba fashi ba canji mutuwa ba zaɓinsa ba ne Allah ne kashe shi a gurin da Allah ya so zaka ba laifi ya yi ba na fata an gane to amma sun zai nuna yake nuna mutane alhininsa da kuma tausaya wannan sahabin game da abin da ya faɗa a kwantar da hankalin sauran sabon da ba su rasu ba yanzu na fata an gane amma me Allah ya ce ya ce wa mai yakaru min baitihi muhajir ila Allah wa sulihi thumma adraka al maut me faqadi wa qadaru ala Allah duk wanda ya fita a gidansa niyyar hijira kafin ya tafi da sai faɗi ya mutu to ladan hijira dindi Allah zai ba saboda niyya yasa niyya kyakkyawan abu ne a musulunci kowa gyara niyyarsa yace sarbi kula ko yace an mata bi makka shi ya rasa a makka muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim ne suka fitar da shi eh suka ta ga wannan hadisi mun gane cewa ashe yin in ka zo mutuwa ya halatta kai wasiya wasiya shine akwai wanda shi kuna tare da shi ko dan uwanka ne amma ba zai ci gadonka ba kuma kai mai kuɗi ne kana da dukiya mai yawa to idan har kana rayu baka masa ba in ka ga zaka mutu to ya halatta ka yi wasici ka rubuta a ɗauki wani abu a dukiyarka a bashi matukar wannan abun bai kai bai wuce bai gaza wani over four na dukiyar ba ya halatta dan uwanka ne yaranka ne danginka ne kuna tare kuna mu'amala kana raye baka masa wani abu da ka daga kamar da ya kamata ba kuma ga cikin kada su bai da ko sisi a cikin gado saboda kana da 'ya'ya, ta kuma yana damun ka ba saka masa wasici ya halatta na fata an gane sai ka ce ka bashi kudin ka ya kai naira miliyan arba'in ko misali kenan sai to shi kenan wane a bashi miliyan biyar ya halatta a gaba ka yi abin ta ba shi kenan ya halatta a garaba ga takwas kenan da suka ce amma idan kudin ka dan kadan ne yanzu a Najeriya kana da kudin ka naira miliyan biyar ne gaba daya kana da mata kana da iyaye kana da yaya guda biyu ko uku zaka mutu to wani wasici zaka yi kudin ma duka nawa yake a yanzu a Najeriya kaga ai ba wani kudin da za a tada hankali bane to anan ba za ka yi wasici komai ba amma idan kana raye lafiyar ka kalau yanzu suka ce ya halatta mutum lafiyarsa kalau ba maganar jinya a tare da shi kudinsa da ya mallaka zai ɗaukar rabi ya sadiya ba sadaka ba mai tumar a ba mai hana shi amma in zo gargara alamun mutu sun bayyana gare shi ga jinya to ko ya yi wasiti in dai abin da ya faɗa ya fi ɗaya bisa hudun dukiyar ko ɗaya bisa uku to ba za a yadda ba suka ce abu ɗaya ne a ƙarshen ya zo ya mutu tun da har ya yi wasitin to don a cika mara wasitinsa sai a kalli abin da ya faɗa ɗin dukiyar da ya bari misali miliyan arba'in ce kuma ya ce a ba wa ne naira miliyan goma sha biyar ko ashirin haka ba za a ba shi ba to sai a zo a ɗau a raba kuɗin gida hudu ko gida shida ta ba wa taɗin kashi ɗaya haka an cika masa dai wani muradinsa kuma dai ba amar yadda ya faɗa ba saboda magadansa da ya bari su kuma su gaji dukiyar inda ga manzo Allah ya faɗa mana cewa ka bar zuri'arka da wani abu a hannunsu matakar ka ba su tarbiyya an shi fa alkhairi kan ka bar su cikin talauci da kaskanci suna bara sai an zama sata ta jama'a ku taimaka akwai wasu marayu gidan da su zauna ma suna an ba su aro ban daki babu ya rushe sai su rike zane su yi kaza haka duk wannan ai ba daɗi duk mutum ai bai so aka samu zuri asaba ina ba sai an gane mutum ya mutu aka gaji dukiyarsa shi in dai mutumin kirki ne duk da kwata kware ce ya samu lada shi kuma wanda gaji dukiyar ya je kashe hanyar banza ya samu zunubin amma shi tunda har ya ma silar samun dukiya dan kira yake da daɗi lada yake samu duk da cewa ya rasu na fata an gane ba ga shi barwa zuri'a dukiya su gada babu wani illa a shi matukar dai kayi wa abin tsari amma babban abu shine kana raye kai wa kanka gidan lahirarka kana raye da yawa daga cikin masu cin gado wani in aka zo gado ko bashi ake bin uban ba sa iya da abiya ba sa yadda musamman a zo a gabashin mai karfi mai kauri ne ya bar miliyan goma ana bin shi miliyan biyar sai su ce ba za a biya ba dawa ya hana shi biya a ga an shiga masifa ya to yasa kana raye daukan ka mafita kafin mutuwa ta cin maka yace kuma nan za mu gane sunna ne a shi duba mara lafiya idan ka da mara lafiya ka duba shi sunnar manzon Allah ce sannan kuma ya halatta idan ka duba shi kamar magana mai daɗi da yawa daga cikin mu Hausa Fulani muna da wani wauta a magana in mutum ya zo kai kai ka rame ka kashe shi gaba da ya tafiya shi ko mutuwa da ya nema wallahi muna da wannan motar mutane mu ba san me yake damu ba wallahi ko rashin me ne ma kirsa gano wannan abu bakin mun da ka san wani tafareta babu rike abubuwa baka san me zaka faɗa mutum ba kana zuwa wani aka kashe ne aka ka kanje ne wannan kalmar ba ta da kyau suka ce sunna shine kawo da ka ce ah to an ka ta baka dan daɗi ma kuma ya ga alamun ka daukan gaskiya alhamdulillah sai ɗan ji to ko da gaske ne sai ɗan ji ɗan wani abin na fata an gane kuma in ka iya sulubin maganganu ma ka ɗan mana magana da dai zikiransa shi a ransa ka ce kai ai kwanan nan kusan mutane sun samu da magana nan fa wallahi duk galibi malaria ce fa ko typhoid kar ka duk kai zalaka ka je ka samu magani ka saka kawai kana tsammar encouragement ne ya rika din je eh to ko ya dawo ne amma kana zaka ce la ilaha illallah wallahi wani sai fashe da kuka wallahi wallahi wani sai fashe da kuka ya kuka ko to wannan haga ba suna ba za ka magana mai kyau mu za ta sadaka ce musamman ga marar lafiya in ka zo ka same ka to kai abun na kama kawai ragunta ne wallahi na ɗauka ma wani jinya ne bije ka yau gashi nan mata gashi nan nan wanda kai to yanzu karanta an aka gwada kama ni na duka malaria ma kawai ta mara nake da ka danyo wani haka kai da aka kwada gaske ne shi ma ya ɗan tashi kawai haka ya ga ɗan samu abun ah yanzu ka samu consultant wanda kuma ɗan consultant da gaske a likitanci kamar ya kai professor kenan shi ba ba da magani kai magana zai maka ta kwarewa da psychology kuma magana kawai yake kuma ka samu sauki kawai yake nan to da ma aka ce asalin rasai lafiya ko karaya din ai a zuciya ne ko da mu Allah ya faɗa mana ai in ka je ranka yanzu ya ce maka kai normal kake a kawai ka je kai kawai ka dawo amma kai je kai ya bayar gafa mutuwa zan yi wallahi eh wani daga mutu kide a taro mun suwa ne ni zan mutu to ka mutu mana da abin da ka ba na ba ai ba haka sauran mutane ba ka rubuta wasiyar da kanka na aje kayanka kai ka ce idan dirin da goga na rasu ku duba littafin da ku karanta shikenan ka gama ba ka zo ka tauni kullaga zo ban tara mutane ku ya fi mun ka duba wancan ma a ya tando ya fon ya gwalagon dalaki ya fi a gwanda duka ba haka ake bukata ba ba zuka ka duba mara lafiya kamar magana mai karsashi ka ce ai alamun ka ma gaskiya akwai afuwa kawai zafin nan ne fa da kuma karancin ruwa da kake sha ina shi rabu ta ba irin wannan ruwan ba bari a so maka faro ka rinka sha sai ka ci a kakatan ɗaukobi misali haka yanzu ɗan wani ɗan eh koya ne haka ne a nemi kunu mana na gida in ba cin to a masa mai ɗan kauri ya ɗan sha sai ga ɗan motivating ɗinsa kamar ya ɗan fara dawa amma ka zo ka kashe masa gwiwa to ba a san haka sannan kuma suka ce idan ka je duba lafiya to ka masa addu'a idan yana buƙatar addu'a inda ya tabbata a sunna cewa daga cikin waɗansu mutane za su ga aljanna babu hisabi babu azaba su ne waɗanda za a faɗe su layar sarƙuna in ba su da lafiya ba sa neman addu'a abin kowa sai dai shi karan kansa yau kansa addu'a don ka gane cewa su kuma maka addu'a ne in sa kuma na wani suka masa addu'a ya halatta a wata a kai addu'a kuma to mutum baka ga zan mutu to ka san kina yana maka kinaya ne baya son wannan addu'a shi ya haƙuri da wancan matsayin yana so samu a lahira to kaga kar kamar wannan addu'a sai ba kuna ganewa to daga cikin abin da karanta masa na addu'a zalla karantar da su ga sunan da dama alal aqalli ka karanta masa fatiha ka tufa masa ka sha masa kinsa to mu karanta fatiha yi wa annabi salati Allah ba wannan lafiya yayi ya halatta na fata an gane an yi tawassuli ko kuma ka masa addu'a Allahumma rabban nasi mudhihi bil ba'si washfi anta shafi la shifa la shifaka shifa'an la yugadiru saqama ya halatta adu je ga sunan iri iri mazalla ya karantar kai mara lafiyarka ko ka ce ko as'alallahu alazim rabbal arshil azim an yashfiyaka so bakwai to duk wanda kai da shi ya halatta sannan babu laifi ka dan tsaya ka dan yi hira da shi in yana bukatar hira wani in ka saboda ka iya kana da mana za ka ga ta dariya in ka zo kuna magana da shi to ka dan irin wanda ka dan tsaya a ɗan yakan mun tati 20 minutes abinsa kana saka shi dariya yana jin karsa shi zaka zaga ya ɗan samu ɗan sauki da kaga kawai yanzu a kai ma ruwa kai wanka bari in sa a so maka faro ko a so maka kunin gyaɗa ko kunin tsamiya ko kaza ko kaza kawai zo ka raka bari zan da ka raka ni guri kaza ma kai ji kamar eh ko irin wannan babu laifi ya halatta in kuma ka ga alamun baya son zama don kamar addu'an ka ka dan duba shi sai ka tafi da kawai shi kenan ka bar shi Allah ya samu dace ko ce kuji kullum wanda ko yau ko to alhamdulillah sauki ko an cire abun alhamdulillah to Allah kara masa lafiya sun dubo man jadi ne wanda muke zama da shi ake karatu anan man jadi dan agaji to an ce kuma akwai afana masu tada wasici na mahaifinsu ya ba da wasici a ba da kuɗi in ya mutu to sai an duba nawa ya bari kuma nawa ya faɗa a bayan now one over fifty over four eh to ai ya danganta da irin abin da ya bari ne yanzu misali ya bar miliyan hudu to a bada miliyan ɗaya haka ba zai a bada tunda kuɗin ba da wani ba wani kuɗi ba ne mai balu a najeriya yanzu to haka irin wannan a kira ba za a bada ba amma yana da kuɗi maɗuɗu misali miliyan arba'in miliyan ɗari miliyan ɗari kaza don an ciri wannan abin da ba bai fitar da su magadan ba to sai a cire a yi fita ya halatta amma ɗan kudin da ya bari miliyan hudu kuma ya ce a bawa wani miliyan ɗaya wanda ba gado bane da shi kuma ya bar mata ɗaya ko mata biyu da ya goma to ya za'a yi kaga wancan ya fi sama samun kudin baban su na ba an gane kaga wannan ba za a yi masa wasu shin nashi dole a ce a ba yadda ba don kudin ba kuɗi bane amma shi wannan fa zumalin fa mai kuɗin gaske ne e mai kudin gasken gaske ne ba kamar ka ce a yanzu buloniya ne a ga da Najeriya ba ba magana buloniya ba yanzu a Najeriya ba ta buloniya ko da mun yara kana suka wani buloniya ne amma zuwa ta buloniya zuwa ne kudi ba na Najeriya saboda kudin ma ya lalace ina fata malam ya fahimta to wannan dai shine sai an duba abin da ya bari da kuma zaman da ake a kasar da yanayin kimar kudi a kasar to sai ai ko kuma ce ya bar miliyan hudin ne amma duk ƴaƴan masu arziki ne dukansu ba ni ba ni wanda yake cikin masifar talauci to babu laifi dan an ba su amma suna fama ga ƙananan yara ga matar tashi ma ga abubuwa ga hidai wani iri ba wanda a cikin su zai iya mallakar gidan zama dukansu da kuma haka a ɗiba ba wancan a gaba a yi hasa ba za a yi hasa ina ba zai yi ba ba zai yi ba sai a yi wancan ɗin bayani to faga abin da ya faru shi ma ya san addini ta gaba zai dawo insha Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu an abi hurairah abdurrahman ibn sakari radiyallahu anhu daga sahabi abu hurairah sunansa kuma shine abdurrahman bin sakari Allah ƙara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallama inna allaha la yanzu ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum rawahu muslim abu hurera Allah karamsa da yake cewa manzon Allah ya ce lalle shi Allah baya duba yanayin jikinka a gurin baka matsayi ko aljanna ko wuta ba jikin da gidi ba shi Allah ba shi kera ka ba huwa allazi yusrifu fil arhami kaifa yasha shi ya kera kai da gida ma zaka ba wani kai kikkiawa ne kai dogo ne kai gajere ne wannan faruwar Allah da wannan abu ba da shallar ke lura ba a duniya ya ta kallon zatin mutum ko kwarjininsa ko diresin ɗinsa a ba shi wani abu bai tantance shi ba ba na yi ba in ka je wani guri in ka iya shiga kana da diri kana da kaza kana da karisma sai ga an baka kimar da baka kai ta ba amma saboda tsoron ba san waye kai ba duk ana yi to a Allah ba a masa haka ba ya duba cikin ku ko kuma surarta cewa kai fari ne kai baki ne kai dogo ne kai gajere ne ba ruwan Allah da wannan walakin yanzu ila kulli abinda Allah ke lura a cikin dan adam shine menene a zuciyarsa kudirinsa na zuci niyoyinka a zuci to da sauran ke maka hukunci shine ma'anar wa inna ma li kulli mri'in kaga dukkan dai wannan hadisin ba ya kawa ina fassara maka wannan hadisin har yanzu ina fata an gane yawa amalikum da kuma ayyukum shi za tabbata a sunnar manzon Allah yake cewa innamal a'malu bil khawatima aikin da ka mutu a kansa to akan shi za ta shekaran tashin kiyama kisa kai kokarin sa kyakkyawar niyya a ranka da kuma yawan mu'amala ko ƙudiri ko ayyuka wasu na nagarta don baka sani ba za ka mutu ba da yawa mutum kamar yana gangaje ga kawai ya ɗanci ya rasu wani a masallaci wani a zaune a cikin motarsa wani kaza wani kaza har zuwa ga zafi ya rasu wani ya tafi ziyara ya ja gadi yan uwansa ya shiga mota yana tukawa kawai sai ya fake cikin ya rasu kuma haka hikin an gama ya tafi uzurinsa ya dawo gida ya yi fakin ya taka wata zin ta yi furi kenan za a kashe shi kenan ana zanen ya fito babu ya mutu nawa an yi haka ba da to aikinka na ƙarshe da shi ala lura da shi ake kuma maka hukunci a lahira kira ga babban abu a musulunci shine niyyarka da kuma irin aikinka satin nan mako kaji ba to kusan kullum haka Allah yake dan yi mana wa'azi mu masu rai dan mu gyara ayyukan shi yasa mutum ya kokarin kullum sa kyakkyawar niyya a zuciyarsa saboda ta kuma aiki muhimmanci yanzu idan kana da kudiri a ranka cewa da Allah zai sa da samu dama ko a ce da Allah zai bani wata dama a yanzu a ce kai ne shugaba na kaza to zan yi kaza zan taimaki kaza zan ka tsara wani abu mai kyau a zuciyarka to wannan abun inda gaske kai yi shi Allah ya sani sai Allah baka ladan masu wannan aikin kura baka samu tsayin ba domin Allah sai inda ya baka dama za ka yi na mata an gane ya sa tafi ne muhimmancin kyakkyawar niyya kullum kana kyakkyawar niyya a zuciyarka dan baka san za ka mutu ka ta ni in na samu kuɗi zan gina kaza zan taimaki mutane kaza zan ba wa wani dari dukkan da masu kwakwalwarka wani ma ka rubuta su a zu a wani gurin ka ajiye kar jira ka jira ka samu wannan kuɗin ko baka samu ba sai Allah baka ladan wannan niyyar taka to da dama ga dan Allah ya samu wani matsayi a lahira sai Allah wannan aikin ai ban yi shi bane kace niyyar ka da kake da ita ce aka baka matsayin masu aiki to haka mutum sai ke kaniya a cikin kodo shi ko lokaci yayi to babu laifi sai mu tsaya hadisi na shida kenan ko sai mu tsaya a mako in Allah ta muna raye subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi za ka inda kuri ka rubuta ba da ba in ku ba ma ka bashi to ka rubuta to ko ke wani ya ce a yi wa mutane da siha dangane da azumin tasu'a da ashura a wannan wata kuma gaskiya ne an saka da alkhairi Allah ba shi ladan kaga shi ma har kyakkyawar niyya ko Allah saka mata alkhairi kaga wannan watan na al-Muharram wata ne mai daraja a tarihin musulunci kuma akwai abin da ya shar'anta wanda ya faɗa cewa mutum yayi in ya samu dama a wannan watan takwas ga tara ga wata da goma ga wata in ka sami iko da dama to kai azumi guda biyu in baka samu damar bi ba ko ɗaya kai a ci kana kan daidai musamman amma na ashura zala ya faɗa darajojinsa da falalarsa babu wani azumi da mutum zai yi daraja in ba na ramadan ba ya kai shi matsayi a gun ubangiji to haka akwai kora da ke faruwa a wannan watan shi ma kamar su wasu daga cikin jahamiyawa ko suna da aƙidar cewa a wannan watan ne aka kashe jikan manzan Allah ta da Husaini to suna yin murna murji'awa afwan murji'awa suna yin murna suna jin daɗi daga sai suke yin wata ɗabi'a cewa wai suka ciki na fata an gane ranar goma ga wata in a da aka yi layyama sai a yanki kwankwasar ragon da wurin bindin sannan sai a aje shi a shanya shi a su aje shi ba za a ɗauko a yi amfani ba sai a wannan watan goma ga wata sai a wanke shi a zo a dafa shi a sake sabon abinci a ranar a yi biki a yi ado wai ana murna ranar taka ciki to wannan bidi'a ce ina fata kuna ganewa sannan kuma akwai 'yan bangare ɗaya rafidawa shi a kenan su kuma suka ce a wannan watan a ranar goma ga wata aka kashe jikan manzon Allah sayyidina Husaini a can a ƙasar Karbala da aka su kuma ya suke yin baƙin ciki ya sa baƙin kaya a rika dukan jiki ana yanka jiki ana da sauransu to su ma nan bid'a ne dan a musulunci ba wanda ya da kai makoki duk shekara babu na fata an gane mu a gurin mu su ahlus sunna sai da na Husaini shahada yayi zaka ba baƙin ciki a ciki daraja ya samu matsayi ya samu ina cikin kuma jin daɗi har illa masha Allah domin su ne samarin aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan uwansa al-Hasan da haka abin da ya tabbata a sunna shine a wannan watan ba bakin ciki zaka yi ba ko ba farin ciki zaka yi na kashe sani ba a kai azumi ranar goma ga wata da kuma tara ga wata in ka sami iko shine kai sunnar manzon Allah haka zama tsaka tsakiya to wannan shine daidai abin da yake a sunna da fata Allah ba mu iko yi Allah kuma ya tsara ma kan daidai ya raba mu da fata wasallam bismillah eh ban ji ba fa eh eh me matsayin sa kenan a musulunci bid'a ne mana ai bid'a ne da makoki wani bala'i ne wanda ya cin mutane ko ba za a iya barin sa ba sai dai wanda ya dage da gaske amma a sunar manzon Allah idan aka yi aka maka mutuwa ka keɓe wani guri ka zauna dan ana ma ta'aziyya saka ce bid'a ne sahabi Jabir Allah masa rahama Allah ƙara masa da yake cewa mu sabon manzon Allah muna kirga ma zama muku cewa wadayin niyaha ko kan kira da manzon Allah ya hana su a garin su wannan zaman da kake yi kamar kana bakin ciki ne kana kuka ne dan me Allah kashe maka wane saboda haka bid'a ne shine gaskiya shine fatara mai kyau amma na abu ne mai wahalar sha'ani ko sai mutun ya da gaskan gaske yau amma bid'a ne wannan shine fatawa ta ilimi insha Allah alaikun salam mulala ne fada ya ce ya ga suna yawa azumi suna yin azumi ranar rai suna wani azumi kuke kuma ya gansa a duniya suka ce ai muna yin azumi saboda gode wa Allah domin a wannan ranar da aka halaka fir'auna muna ce a ɗau musamman ta so ai mu ne muka fi tantanta ga musa ba ku ba da haka sai shi ma ya fara yin wani azumi ita amma kuma dan ya saba wa yahudawa baɗi in yana raye zai yi tasu'a da ashura su ɗaya suke yi shi kuma zai yi biyu dan ya saba musu ko kuma bai zo shekara ba sai ya rasu da haka kai ka samu dama ya kai tara ga wata da kuma goma ga wata wannan shi ne suna insha Allah